بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 19 ga watan dulhijja hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير idan ba manta ba mala ya kawo mana misalai da ke tabbatar da cewa sahabbai mutane ne masu jin tsoron Allah mutane ne masu taƙawa mutane ne da suka san Allah sakamakon zargin da wannan ɗan shi'a yi masu kuma ya karanta aya ya fassara ta ba daidai ba har yake cewa wannan fassara ba daidai ba da ya yi shi ne hakikanin ma'ana da kuma fassaran wannan ayar allah maɗaukin sarki ya kiyaye yana daga cikin matakin taɓewa mutum ya fassara maganan Allah saɓanin abin da Allah yake nufi da maganin shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bayan da Malam ya gama mai martani gaba ɗaya to kuma sai biyo baya da bayyana wasu bayanai masu matuƙan mahimmanci da ya ce wa akhbaruhum fi zalika tatulu idan aka ce za a rika karanto maka labaran sahabbai dangane da takawa da suke nunawa sakamakon zuciyan ta zama ta Allah ce dukkaninta to labarin zai yi tsawo wa inna ma zakartu huna amthilatan Mala ce kaɗai a nan ɗan abin da aka ambata an ambace shi ne a fuska na kawo misali. lirraddi ala maftarahu hadhar rafidi saboda mai da martani a kan wannan ƙarya da wannan ɗan shi'a ya ƙirƙira fi haƙƙi sahaba dangane da haƙƙin waɗannan sahabbai masu mutunci wa za'amihi adama khushu'ihim da kuma irin riya wanda ya cewa wai sahabbai ba su da khushu'i wa khashyatihim wai kuma sahabbai ne ma ba sa tsoron Allah wa bayanu bara'atihim da kuma bayanin cewa sahabbai sun kubuta daga duk abin da wannan zindiki yake danganta su zuwa gare shi min ta'anihi na sukan da yake yi wa kadihi da kuma abubuwan da yake yarfa masu bi hazil amsilati dalla ala quwwati imanihim na waɗannan 'yan taƙaitattun misalai da muka kawo da ke nuni zuwa ga imanin sahabbai wa shiddati khawfihim min Allah ta'ala da kuma irin yadda sahabbai suke da matsananciyan tsoron Allah ta'ala wa hasbuhum qabla zalika wa ba'adu tazkiyatillahi wa rasulihi lahum yau ai sahabbai abin da ya faru kafin zagin da wannan ɗan shi'a ya masu na irin yaban da Allah maɗaukin sarki ya masu da kuma irin tsarkake wanda manzan Allah ya masu wannan ya ishe sahabbai duk ma wani bayanin da wani zai kawo to zai kawo ne domin ƙara mu wancan armashi na tsabtacewa da tsarkakewa da yabo da Allah da manzan shi suka yi masahabbai. wa ma thabata fil kitabi was sunna min fadailihim mala yace kaga abin da ya tabbata cikin qur'ani da sunna da ke bayanin falalan sahabbai wa manaqibihim da kuma darajojinsu allati ikhtassahumullahu biha ala man ba'dahum darajoji da falaloli da Allah madaukin sarki yake banci sahabbai akan waɗanda za zo bayan su min al'umma daga cikin al'umma gaba ɗaya to wannan daraja da falala da makeɓanciyar daraja da Allah ya maso to ya isha sahabbai ba ma su yan ɗibo kayan ƙari ba faradiyallahu anhum ajma'in Allah ya ƙara ma sahabban manzan Allah yarda baki ɗayansu wa a'ala darajatihim fil jannatin na'im sannan Allah ya ƙara ɗaukaka darajojinsu a cikin aljannan nan ta ni'ima فثبت بهذا الاعتراض لما ذكره المؤلف من آيات زائما أنها دلت على الطعن في الصحابة ما ليش سيتبت wannan abin da muka kawo sai ya fallasa asirin wancan ɗan shi'a cewa shi yana karo ne ma da alkur'ani domin irin bayanan da muka kawo na martanin da muka yi mai ya bayyana wannan abin ƙarara na riya wanda yake cewa wai ayan tana suka ne ga sahabbai cikin abin da muka ambata kuma sai ya tabbata cewa ayan ba suka take ga sahabbai ba abin da ya faɗi ne yake suka ga sahabbai ya ma Allah ƙarya kuma ya soki bayan Allah na ƙwarai waɗanda ba su ci ba ba su sha ba ثم الوقوف على النصوص الأخرى Mala ya ce bayan da muka fallasa asirin shi, muka fassara ayan da hakikanin fassaran da ayan ke ɗauke da shi, sai kuma muka taho da wasu nassoshi daban wa a ahalil ilmi da kuma maganganun malamai masana almufassira li hadhihi ayat waɗanda waɗannan zantuttuka na malamai masana suka fassara waɗannan ayoyi na alkur'ani wa muwaddiha lil lilmakasudiha sannan kuma wannan bayani na malaman tafsiri shi ya fito ƙarara ga asalin makasudin abin da ayan ke nufi. Mala ya ce wal mubayyana lil asbabi nuzuliha wanda kuma waɗannan bayanai da muka gabatar na zantuttukan hamshakan malaman tafsiri sun bayyana sababban saukan ma ayoyin tukun. waɗannan sai suka zama butulanu madda'ahun rafidi suna rushewa da lalatawa da wargaza abin da wannan ɗan shi'a yake da'awa fi haƙƙi sahaba dangane da matsayin waɗannan sahabbai na manzan Allah. wa anna hadhihi ayat kuma cikin bayanan da muka gabatar sun yi nuni akan cewa waɗannan ayoyi لا تدل بحال على ذم الصحابة سم سم با inda suke nuni akan suka ga sahabbai aw tanaqusihim ko bayani akan rage masu daraja wa inna ma yahmilu rafida ala ta'wilaha ala ghairi muradillahi minha sai dai yan shi'a suna fassara ayoyin alkur'ani musamman ma ita wannan ayan da muke kan tattaunawa akan ta da fassara saɓanin abin da Allah yake nufi da ita, sai su karkatar da ma'ana, su karkatar da fassara domin cimma manufansu da suke son su cimma na ɓata addini. Wata harifan an mawadi'iha da kuma kauda ayan, da karkatar da ita, da birkiɗar da ita daga asalin bigirar da Allah maɗaukin sarki ya aje ayar. Mala ya ce, Famtala bihi qulubuhum min hikidin, ba komi ya sabbaba masu wannan ba, sai irin yanda zukatansu ta cika da tsaban ƙi wa dhagina da nunkufurci ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga sahabban annabi haza ma'ama alaihi ha'ula'in rafidi male ce da wannan cutar da kuma irin cutan da ke tattare na biyu ga wannan ɗan shi'a tijjani as-samawi min jahalin azimin bishar'i na irin jahilci babba da yake tattare da shi na rashin sanin shari'a wa naqsin kabirin fil uquli da kuma motsuwa sosai na rashin hankali da ya motsa kwakwalwan shi wa baladatin fil afhami da kuma ƙidahumanci wajen fahimta mashubun zalika bi hawa kuma sai ya cakuɗa waɗannan musibu da wannan musiba na son zuciya wa zulmi da ɗan karen zalunci wa kazbin da ƙarya wa fira'in da ƙirƙiran abin da babu jama'a mun gano wannan da kyau ko duk ya biya tattara waɗannan bala'o'i da waɗannan masifofi ya haɗa gaba ɗaya rankaya. Waliza zakara Shekul Islam fi wasfihim da wannan ne Ibn Taimiyya ya ambata domin siffanta ‘yan shi'a, yana cewa walƙaulu min akzabin nasi fin naqaliyat Malin ya ce walƙaumu su waɗannan ‘yan shi'a wasu mutane ne min akzabin nasi. sun fi kowa ƙarya fin naqaliyat in za su ba da labarin abin da aka ruwaito ko aka hikaito ko aka ciro na nassi to ɗan shiya in ya miƙe ya zubo ƙarya to ya fi kowa ƙarya a duk duniya shi san kana magana ɗan shiya ya ce maka a littafi kaza kakka yadda ce ya zo ya nuna maka wajen kuma wayar gashi fassara wajen sannan waye koya mai wajen a haka kuna fahimtar wannan da kyau ko sun fi kowa ƙarya wajen naƙali, wa min ajhalin nasi fil aqaliyat sannan sun fi kowa wauta wajen ai amfani da hankali wajen kare matsayi. In abin a ɗauki hankali ne a jingine nassi, to ɗan shi'a ya fi kowa wauta. يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء باضطرار أنه من الأباطيل ‘yan shi'a na gazgata abin da aka ruwaito wanda dukkanin malamai gama garin masaniya ya buta kan abin cewa ƙarya ne, ɗan shi'a zai ce gaskiya ne, abin da kowa ɗan islamiyya ma ya san kaza ƙarya ne ba gaskiya ba ne, amma yana zuwa gaban ɗan shi'a, ɗan shi'a zai ce tun da ake duniya ba a taɓa gaskiya kamar wannan ba. ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار mutawatir sannan ɗan shi'a na ƙaryata abin da kowa ya san cewa ingantacce ne kuma ya zo ta hanya mutawatiri a'azama tawatirun fil umma abin da ya yaɗu ko ina cikin al'umma kowa ya san gaskiyan shi jilan ba'a da jilin iyaye da kakanni kowa ya san haka amma ɗan shi'a in ya zo sai kalli abin ba kunya ba tsoron Allah sai ce wannan abin ƙarya ne ya ƙaryata gaskiya ya gazgata ƙarya, ya wauta wajen amfani da hankali sannan kuma wajen amfani da naƙali kuma ya fi kowa ɗan karen ƙarya. Allah maɗaukin sarki ya raba mu da fitina da bala'i da baladanci irin wannan. Ka karanta min hajjis sunna jiz'in farko shafi na takwas. Malam ya ce wa fi khitami hadhal bahathi ƙarshe-ƙarshen wannan bincike da zami almuta'alliki bin raddi alal mu'allifi wanda yake da alaƙa da mai da martani ga wannan marubuci fi ma yastadillu bihi na abin da yake kafa hujja da shi min ayatin na ɗibo ayoyi fi ta'ani ala sahaba yake da awan cewa wai ayoyin suka suke ga sahabbai azkuru zan ambaci ba'adal aujihil amma fuskan da za ka fuskanta na gaba ɗaya fin raddi alastidilalihi wajen yin raddi ga duk ma abin da ya kawo zai kaba hujja da shi cewa wai wannan aya ko hadisi ya zo ya suka ga sahabbai ne bi ba'adul ayat na wasu ayoyi ba'ada zikirin raddil mufassali alaihi inda kulli ayatin ba da ce bayan da muka yi mai raddi na gaba ɗaya a wajen kowace aya da ya kawo to shine malam zai baka kayan aiki da za ka riƙe duk inda ɗan shiya ya kawo wata aya ko ya zo da wani hadisi ya ce zai amfani da wannan aya ko hadisi ya soki sahabbai to ga martanin da za ka ba shi yanzu kamar wannan wani rigakafi ne na musamman da aka aje za a baka ka riƙe domin maida masu da martani mala ya ce fa'aƙulun musta'inan billah to bari in faɗi ina mai neman taimakon Allah mala ya ce alwajihul awwal fuska na farko anna kullama yastadillu bihil mu'allif duk abin da marubucin ne yake kafa hujja da shi wa ghairuhu minar rafida da shi da wanin shi daga cikin 'yan shi'a min ayatin na ayoyi ne fi ta'ani ala sahaba cewa wai ayoyin suna suka ga sahabbai la ya min thalathati a kasamin wannan abin nasu kaf bai kubuta daga kaso ɗayan uku kaji duk inda suka kai su komu ka riƙe wannan ɗan shi ana fara maki wani barazana ki ɗauko ɗaya daga cin wannan kasan ki murƙushe shi da shi in ma an ta kuna ayatin nazalat fil kuffar ko dai ma tun farko ayoyin sun sauka kan kafirai ne wal munafiqin da munafikai kawai ɗan shi'a yunazziluna ha ala sahaba bi jahalin wa zulmin sai su ɗauki wannan saboda jahilci saboda zalunci sai su ɗaura shi a kan sahabbai la hujjata lahum fiha bi wajihin inda ahlil ilimi kuma abin da ba su da wani hujja ba su da wani dalili ba su da wani madogara a wajen malamai masana wa imma an ta kuna ayatin amatan nazarar fi hasil ummati alal khairi ko kuma aya ta zo tana magana a kan al'umma baki ɗaya tana mai kwaɗaitar da su a kan aiwatar da aikin alkhairi wa amriha bihi ana umurtan al'umma cewa wannan ayan si mata biyayya ana umurnan kowa ne tun daga farko har ƙarshe wajen tashin ƙiyama duk wanda yake cin wannan al'umman ayan da shi take yi. Au, ha mina sharri ko kuma tana tsawatar da al'umma daga sharri, wannan haiha anho suna mai hana al'umma faɗa ma wannan sharri. Wal khitabu fiha lissahaba, amma kai tsayecin da sabai ke kusa sai a yi magana da su, waliman ba'adahum min al'umma kuma sai ya zama maganan tana yi da sahabbai da duk wanda zai biyo bayan cikin al'umma. Wahiya musaddara fil ghalib to irin waɗannan ayoyin za ga Allah yana fara su a galibi da ya ayyuhal lazina amanu. To ɗan shi an ya kalli wannan sai ce to kaga da sahabbai take yi kaga shi yana cikin ya ayyuhal lazina kafaru kenan. Kun gano wannan da kyau ko? Ita aya tana magana da kowa ne tun daga yanzu tashin kiyama. tana mai kwaɗaitarwa ko tsotarwa ɗan shiyan ya kalla sai ce to kaga ni ko da su take da su take da su take a lokaci ɗaya da yake kidahumi ne kuma shi ya manta a lokaci guda yana jinjina masa habbai cewa masu imani ne su da shaidan Allah wa zalika ka qaulihi ta'ala wannan ko yayi daidai kamar faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ku masu imani duk wanda ya radda daga cikinku ya bar addinin shi, fasaufa ya atillahu bi ƙaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutanen da yuhibbuhum su ɗin nan Allah yana son su, wa yuhibbunahu kun gano wannan su kuma suna son Allah. To ɗan shi zai ce da gani ko? Allah ya ce sabai sun yi radda, Allah ya ce sabai za su yi radda, sai ka ce da wadawa suka yi raddan. ba nan ne bayan rasuwan annabi ƙauyawan da suka musulunta saboda kwaɗayi ko saboda tsoro ko saboda wata manufa da Allah madaukin sarki ya gaya mana garin Madina kewaye yake da munafukai maradu alal nifaq da annabi ya rase suka yarda suka bar addini dama kafan ɗaya na ciki ɗaya na waje ne abubakar da sauran sahabbai suka ce da wa Allah ya gama in ba da su ba suka dawo da su cikin addini dole to amma waɗannan da sahabbai suka yaƙa sakamakon ridda da su musailama da suke da'awan annabtan ƙarya da ƙauyawan da suka hana zakka suka daina sallah abubakar ya yaƙe su ya dawo da su cikin addinin Allah ‘yan shi'an yanzu cewa suke wai abubakar ya yaƙi magoya bayan Ali ne, wai waɗanda suka ƙi yi mai mu baya a kuji ƙarya. Kuma sai su ɗauki wancan kalma ta ridda da waɗancan ƙauyawan da Ƙur'ani ya tabbatar munafukai ne sai su ɗaura ta a kan sahabban manzan Allah kuma. da zalunci. Aya ta sauka tana jan kunni ne ga duk wanda ya yi imani kuma ya ja da baya, to ya yi a banza. Allah zai kawo waɗanda za su yi mai addini san wannan na so ko ƙin shi na ƙi Allah ba zai taɓa barin addinin shi ya zama bai da magoya baya ba ko mu yanzu abin da aya take gaya mana kenan yanda muke tare a nan wajen muke addini sai aka wani abu ya fusata wani daga cikin ku sai ya ce wa bari ya bari dan ya bada haushi ko dan ya raunata abin Allah yana cewa a gaya mishi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ana fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu wannan ita ce aya ta hamsin da hudu a cikin sotul ma'ida to dan shi ya kallo wannan sai ce to ka gani Allah ma ce za su yi rudda Allah ce kaza sai ka ce to wai su ne suka yi rudda kuma sai waye yaƙe su kuna fahimtar wannan kuma dai tabbas an yi ruddan kuma tabbas sahabbai sun yaƙi masu rudda to su waye su ne waɗancan gawga'un nas Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa ƙauluhu, da faɗin Allah da ya ce, Ya ayi walladina amanu la ta laha wa rasulahu, ya ku masu imani kar ku sake ku ha'inci Allah da annabi wata hunu amanatikum kuma ku ha'inci amanoninku. Sai ɗan shi ya ce, daga gani ko, aya ma ta tabbatar sabai ha'ine ne, ya ce ikon Allah. Wa'azi fa ake masu cewa kakkui kaza, kakkui kaza, kakkui kaza. kamar ku yanzu mu zauna mu ce ku daina ƙarya ku daina ha'inci ku daina kaza yanzu mun ce ku ha'ine ne mun ce ku makareta ne mun ce ku maciya amana ne mun ce ku kaza ne amma ai wa'azi ake cewa a bari to sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya yana kwaban sahabbai da duk wanda zai biyo bayansu da imani kwaban na kan shi to amma dan shiya saboda kiyayya da jahilci sai kwashi waɗannan abubuwan sai ya ɗaura masa sahabbai ya ce ga nan ma aya zarginsa take yi wannan ita ce aya ta 27 cikin sotul anfali wa ƙauluhu da faɗin Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mumine la taho la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku sake ku haramta daɗaɗan al'amuran da Allah ya haramta muku sai ka gani ko Allah na haramta abu suna halattawa Allah na halattawa suna haramtawa kallon sai mai da ayan abin zagi ya manta kuma Allah ce ya yi nabi lima tuharrimu ma a halallahu laka tabtagi mardata azwajika to shi wannan sai soki annabi aya ta 87 cikin sotul ma'ida wa qawlihi ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul da fadin da Allah ya ce ya ku masu imani ku yi cappa ga Allah kuma ku yi cappa ga manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum duk sanda suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku sai dan shi ya ce ka gani ko ka gani ko ai sahabbai ba su ma annabi biyayya har sai da Allah ya ja kunnun su cewa muddin annabi ya kira su su yi fa marmazan sa ansa kalli sharri yanzu wannan nuni akan cewa ne ba sa biyayya suka je badar suka je uhudu suka je ahzab suka je fatawa makka suka je suka je suka je ba iyaka bayan rasuwa annabi kuma suka ci gaba da yi wannan ita ce aya ta 24 a cikin suratul amfali wa ƙauluhu har ila da maganar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni ya ku masu imani ku nisanci mafi yawancin zato aya ta 12 cikin suratul hujurat wal amthilatu ala hadha kathiratun jidda mala ce misalai akan wannan suna da yawa fil qur'ani da suka zo cikin alkur'ani da Allah yake magana da duk wani musulmi tun daga zamanin annaba tajin kiyama amma sabai saboda zalunci ƴaƴan shi'a saboda zalunci da ƙin Allah sai su ce wai sahabbai ake zargi mahala ya ce wale safiya ayyu ta'anin ala sahaba kuma ka kalli ayoyin sai ga babu wani suka kwata-kwata ga sahabbai mahala ya ce wa kada khataba Allah ta'ala bi mithli hadha rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yo in zargi ne ai irin wannan maganan da ake masahabbai da duk wani muminin da zai zo a bayansu ai Allah yana irin wannan magana ga annabi kama fi ƙaulihi kama yadda ya zo cikin faɗin Allah ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan annabi ka isar fa da abin da Allah ya saukar maka daga ubangijinka wa in lam tafa'al in ko baka yi ba fama ballagta risalatahu to ma saƙon baka isar ba to wannan yana nuna cewa manzan Allah dama yana ɓoye maganan Allah ne in ɗan shiya ne sai faɗa haka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta 67 a cikin suratul ma'ida wa qawluhu ولقد أوهي إلينا ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك حقيقة أن يوحي gare kuma an yi wahayi ga annabawan da suka zo kafin kai la in asharakta in ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka lalle Allah zai bata aikinka wala takunanna min al-khasirina kuma zaka zama daga cikin hasararru wannan ya nuna annabi ya shirka ne wannan ya nuna annabi na nufin ya shirka ne ko yana shirye-shiryen yin shirka ne ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta 65 a cikin suratul zumar wa qawlihi har ila da faɗin Allah da yake cewa wala inittaba'ta ahwa'ahum in ka sake ka bi son zuciyansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idhal lamina zalimina lalle kai zaka zama daga cikin azzalimai wannan ya nuna annabi na bin son zuciya ne wannan ya nuna annabi na bin maganan wasu ya aje maganan Allah ne, ba haka ba ne ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. Wannan ita ce aya ta ɗari da arba'in da biyar a cikin suratul bakara Wa ƙaulihi da ko maganan Allah da yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli ka yi haƙuri kaman yanda ulul azmi daga cikin manzanni suke da haƙuri wala tasta'jil lahum kakkarka masa gaugawa yanzu wannan yana nuni akan cewa annobe da haƙuri ne kun gano wannan da kyau ko dan an faɗa haka aya ta talatin da biyar cikin sotul ahqab wa qawlihi har ila da faɗin Allah da yake cewa wala tamnun tastakthir wal rabbika fasbir kar kai gurin tara abun duniya kuma ka yi haƙuri game da duk wani abin da ya shafi haƙƙin Ubangijinka da aikin da aka ɗora maka. Yanzu wannan yana nuni a kan cewa annabi yana gorin tara abin duniya ne, ko ko bai yin haƙuri game da al'amuran Allah ne? Duk waɗannan mugun nufin da ‘yan sha suke ɗaukowa suke dangantawa ga sahabbai, shigen wannan awayin aidi sun sauka kuma ga haƙƙin annabi shi ma. Wannan ita ce aya ta bakwai da ta shida a cikin suratul muddathir wa ghairiha min al-ayat ce da wasu ayoyin ma fi ma'anaha wanda suke ɗauke da irin waɗannan ma'anoni fakama anna hazil ayat bima tadammanarhu min al-awamir wan nawahi kamar yadda waɗannan ayoyin da muka karanta suka kunshi umarni da hani min Allahi li rasulihi wanda ya zo daga Allah da Allah ke umartan annabi ko ya hana shi, da ya safiya ayi mata'anin alaihi, ai a cikinsu babu wani suka ga annabi, faka zalika ma sabata min zalika fi haƙƙin sahaba, haka ma abin da ya tabbata a cikin wannan dangane da haƙƙin sahabbai, laysa fihi ayi mata'anin alaihim babu wani masoka gare su. Wa amma qismus salis, Mala ya ce, amma kashi na uku na ayoyin min al'ayat na ayoyi fal'ayat ta zammana nau'a itabin sai ga wasu ayoyi sun zo da wani nau'i kamar na zargi min Allah wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗauka zai yi liba'adu sahaba ga wasu daga cikin sahabbai kamar nau'i ne na zargi amma an kararwa ne da kuma zabararsuwa ba wai zargin ne kamar yadda waɗannan la'annin suke ɗauka ba sai mun zo katu na gaba za mu ji wannan da izinin Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum